الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
a yau muna ranar alhamis goma ga watan rabi'u nisani jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da uku ga watan goma shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam to cikin ikon allah da kaddarawarsa ya ba mu dama na haɗuwa domin ci gaba da karatuttukan da muke gabatarwa to za mu fara da littafi na fiƙihu mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya ta abul hassan ashazaliyu rahimahullahu ta'ala to wannan kuma shine darasi na 22 idan ba a manta ba hawa yau muna cikin bayani akan abin da ya shafi tsalki wanda mun yi bayani akan alwala da abin da ke walwale ta haka wanka so kuma sai aka shiga bayani akan taimama wanda taimama badal ce na waɗancan abubuwa guda biyu wato alwala da wanka lokacin da lalurar wanka ta kama mukallaf ko alwala amma kuma ba su samu ba sai shari'a ta zo masa da cewa ya yi wani abu da zai iya tsayawa madadin waɗancan wanda shi ne taimama ɗin to za mu tashi cikin shafi na 48 inda malam yake cewa wala yukrahu tayammumu bi turabin tuyammima bihi marratan ukhra malam yace ba a karhanta yin taimama ba da turda wadda an taɓa yin taimama da ita eh misali kamar can marar lafiya inda yake misali kamar babu turɗa amma sai wani ya samu wannan turɗaɗin ya kawo masa to idan ya yi teba baki da ya sallan azahar a la'asar ta zo to zai iya sake taimama da wannan turɗaɗin zai iya kun ga saɓanin ruwa abinda muka karanta a baya bayani akan alwala cewa an karhanta yin alwala da alma'ul musta'mal mun yi shi a baya yau wato amma ga taimama kaga ba haka bane babu karhanci babu wannan karhancin to wasu suka ce dalili saboda a ita su ruwa suna ɗauke hadasi kai tsaye idan ka yi wanka da su ruwan da ke zuba wanda ka wanke gabanka ka tara su ko ka yi alwala to wannan ruwan ya ɗauke maka wancan hadasin na janaba da kake da shi to amma ita taimama kaga akwai saɓani kamar yadda bayani ya gabata shin tana ɗauke hadasi na wucin gadi ko ko ba ta ɗauke hadasi kawai dai tana halatta abin da aka hana ni to wannan shi yasa suka ce a dalilin da yasa su malamai suka ce don an yi taimama da turɗa to ba laifi ba ne a sake yin taimama da ita eh to wannan yana daga cikin abin da suka ambata shine yace biturabin da turda tuyummima bihi wadda aka yi taimama da ita marratan ukura wani lokacin wala ya sahu tayammumu haka daga cikin dokoki na taimama baya inganta a yi taimama ƙabla dukhulil waƙati abin lokacin sallah ya shiga kaga shi ma aka san alwala alwala za ka iya yin ta koda lokaci bai shiga ba haka shi ma wanka za ka iya yin wankan janaba ko da ba sallah za ka yi ba to amma ita taimama ba za ka yi ta ba dole sai lokacin wannan sallah din ya shiga to shi ma sun yi bayani suka ce da ita taimama din da alwala din da shi karan kansa wanka nassi ne ya zo ya nuna cewa ana iya yin su ko da lokacin sallar da za a yi bai shiga ba nassi ya tabbatar da haka ita kuma taimama nassi bai zo ya nuna halaccin yin ta kamin shigar lokaci ba to kuma al'aslu shine kar a yi alwala kar a yi wanka kar a yi taimama sai lokacin sallah ya yi don dawa me yasa ake alwala don a yi sallah me yasa ake wanka don a yi ibada me yasa ake yin taimama don a yi ibada to wannan shine al'asulu in lokaci bai shigo ba kar a yi su to sai ya zan da shi wanka da alwala nassi ya zo ya nuna halaccin a iya yin su kamin shigar lokaci ita kuma taimama suka ce babu nassi saboda haka ita tana na alal asli eh an barta ne akan asali da an samu nassi wanda ya nuna ana iya yin taimama ko da lokacin sallah bai shigo ba to kaga ita ma sai a ce ana iya yi to wannan yana cikin abin da suka suka ambata su malamai wasu fatuhu sai bayani akan siffar yadda ake yin taimama shine an yanwuya istibahatar salati shine mukallafi ya yi niyyar wato neman halatta sallah yawwa tunda in ba tsarki haramun ne mutum ya ce ya yi sallah to yanzu wannan taimama tunda akwai hadasi tare da shi sawa'un karami ne ko babba to zai niyyar halatta masa mi yawwa saboda haka ba zai niyyar kawai farlancin taimama ba in yayi haka to niyyar bata kullu ba an gane haka kuma ga su waɗanda suka tafi kan cewa taimama ba ta ɗauke hadasi ba zai yi niyyar ɗauke hadasi ba kaga saɓana alwala an ce niyya ɗin ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai ya yi niyyar farlancin alwalan ko kuma ya yi niyyar ɗauke hadasi ko kuma ya yi niyyar neman halatta abin da aka hana masa yi to niyyar alwala da wanka ta ƙunshi waɗanga abubuwa guda uku kuma kowanne mutum ya ƙudurta niyyar ta ƙullu to amma ita taimama ba a yadda ka yi niyyar ɗauke hadasi ba agun waɗanda suka ce ba ta ɗauke hadasi ba a yadda kuma ka yi niyyar kawai farlancin taimama ba biyun nan duka in ka yi to niyyar ka bata kullu ba dole sai ka yi niyyar halatta abinda aka hana maka na yin ibada saboda mai hadasi ƙarami ko babba haramun ne ya ce zai yi sallah an gane yawwa to kuma asali alwala ake bukata ko wanka to sai zan ba su samu ba sai aka koma zuwa ga badalinsu shine taimama to saboda haka za ka kudurta halatta wancan abin da aka hana kenan kaga su a fahimta su hadasin yana nan kawai dai an halatta maka ne min babin darura ko amma hadasin yana nan tare da kai wayan wuya haka kuma mai taimama zai yi niyya minal hadasil akbari daga hadasi babba janaba kenan in kana muhudisan hadasan akbara in ya zan hadasinsa babba ne to niyyarsa zai yi an gane yawwa ma'ana niyyar halatta masa ibada akan wannan hadasin da yake da tare da shi babba yawwa in kuma hadasi ne karami to ya yi niyyar hadasi karami sun ya ƙudu to daga bisani sai ya ce bismillahi sai ya yi basmala ina mai neman taimako da sunan Allah eh ai a tayammamu bismillahi shine takadiri wa yasta'milu sa'ida kuma zai yi amfani da as-sa'id wanda ya sharhi abin da ake kira da as-sa'id a baya ko to zai yi amfani da shi ta wace hanya shine yadribu alaihi biyadaihi sai ya dora hannayensa akan wannan ƙasan ko wannan bagirin da zai yi taimama a kansa ya duribu a nan ma'ana ya ba'u ba wai ana nufin ya duki ƙasa ba an gane? yawwa ba shi ake nufi ba ana nufin ya ɗora tafukan hannayensa an gane ko? yawwa sun ce an yi amfani da lafazin addarbu ne ba ya amfani da lafazin alwada'u ba saboda mubalaga eh tun da ƙasa ce ana son ka buɗa tafin hannayenka sosai su shafi ƙasa eh an fahimci wannan ko? to shi ne ma'anar ya zuribu wasu na fassarawa ya bugi ƙasa to kuskure ne eh ai ya ba'u alaihi biya daihi ya ɗora hannayensa guda biyu jami'an kuma gaba ɗaya ba wai hannu ɗaya kawai zai abin nan zai shafa ba a duka hannayen saboda haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka annabi ya karantar a aikace an gane ko haka kuma a umarni kuma haka yi yawwa to saboda haka kai ma haka za ka yi darbatan wahidatan bugu ɗaya fa'in ta'allaka bihima shay'un idan wani abu ya ratayo da hannayen da ya ɗora ga ƙasa kila akwai ƙaya ko duwatsu ko wani abu dai wanda zai iya cutar da fuskarsa ko hannun nasa to na fabahu ma nafdan hafifan sai ɗan kakkaɓe su kakkaɓa mai sauƙi gane sai ɗan kakkaɓa haka yauwa domin waɗannan abubuwan da suka ratayu da hannayensa sai su zuba a ƙasa saboda kada su cutar da fuskar shi to suka ce wannan shine hikima kuma an ce ya kakkaba kakkaba mai sauki ko kuma ya busa wasu malamai na cewa ya dan bushe abun ya yi fu kaɗan sai ya ijiye waɗannan duwar watsun ko wannan haki ko wannan ƙaya da tara ta yi ga hannayensa amma kare da ƙarfi saboda in ya yi da ƙarfi to sauran ƙurar da take hannunsa ita ma za ta zube to kuma ita ake bukata a shafi fuska da ita a shafi hannaye da ita to kaga in kai da ƙarfi to za ta karkaɓe gaba ɗaya wanda yana bukatar sai ka sake bugawa ke ma'ana sai ka sake ɗorawa to shi yasa aka ce ya yi wato mai sauƙi wayan sahu biha wajahahu sai ya fara shafan fuskarsa wannan shine mustahabbi a wurin malikawa wasu ma sun ce sunna ne ya fara shafan fuska walihiyatahu kuma ya shafi gemunsa in yana da geme kenan yana nufin gashin gemu wayabda'u kuma yana fara shafan fuskan nan min a alahu daga samansa can wajen goshi daga can zai fara sai ya yi ƙasa wajen haɓasa ta ƙasa ila an ya saufi yahu har sai ya game fuskan nan gaba ɗaya da shafa sun ya duribu ukura ko liya daihi sannan ya sake bugu na biyu wancan ya yi shi don fuska to sai sake ɗora hannayensa guda biyu saboda hannayensa sun masa'an nan yamsahu zahira yadihi ya shafi bayan menene hannunsa al-yumna na dama ko yawwa a taimama ba a shafan cikin hannu an gane baya kawai ake shafawa eh ba kamar yadda wasu ke yi ba su yi ta haka da sauransu to wannan kuskure ne eh kawai baya za ka shafa shi kenan shi ma wannan yawo eh amma babu inda an ce a shafi eh tafin hannu to wannan kuskure ne to shi ne ya ce biye da hiliyusura da hannunsa na hagu hatta yanta hiya ilal mirfaƙi har ya tuƙe zuwa ga mirfaƙi zuwa ga mirfaƙi eh shi ne gwiwa hannu ke sun masa annan yamsahu baɗinaha ya shafi cikinta ila akhiril asabi har zuwa ƙarshen yatsu sun yamsahu zahirar yusura sannan ya shafi bayan wato shi ma na hagu kamar yadda ya yi wa na dama biye da heliumna da hannunsa na dama an gani yauwa to wannan dai kusan kuskure ne bai zo a nassi ba eh amma su malika sun tafi a kai za a shafi ciki da waje to amma abin da ya zo kawai ciki abin nan waje ake shafa shi zo a nassi eh suka ce wancan ɗora hannunsa ya yi da ƙasa ai matsayin shafan yake saboda haka ya wadatar eh to haka ya zuwa aikin annabi amma su malamai suka ce a tun da dai ita ma kama alwallah take ta aiko ina sai ya shafa ba matsala shine ilal mirfaki zuwa gwiwarsa ta hannu sun mayamsahu batsinaha ila akhiril asabi sannan ya sake shafan wato cikin ta har zuwa ƙarshen yatsu kamar dai yadda yayi da ta dama to ita ma ta hagun haka zai mata waye jibu yana wajaba takhlilul asabi'u tsatsefe yatsu na hannu eh wazibi ne an gane da taima masu ma a dan tsatsefe su wa naz'ul khatami haka wajibi ne in yana da zobe a hannu ya cire shi fa'in lam yanzu in kuma bai cire shi ba to lam yi jizihi ko da ya yi shafan shafan bai yi ba eh kuma sun ce ko da ya motsa yatsan a nan ba za a ba shi hukuncin yadda ake a alwala ba to da haka in kana da zobe dole cire shi za ka yi sai ka gama taimamaka sannan sai ka mai da abinka in kuma kai taimaman kuma yana ga yatsa gato taimaman ba ta yi ba to wadarbatu saniya bugu na biyu da ya ambata sunnatun sunna ne wancan na farkon shine wajibi wanda aka yi domin shafan fuska amma na biyu da ya ce za a yi domin a shafi hannaye to sunna dai ba wajibi ba ne wakazal mashu ilal mirfaƙai ne haka shafa har zuwa mirfaƙai guwayyun hannaye ko? to shi ma sunna ne eh sunna ne ba wajibi ba ne shi yasa falawiki tasara da zai takaita ala darbatin wahida wato da shafa ɗaya kawai da ya shafi ƙasa so ɗaya sai ya wadatu da shi lilwajihi ya shafi fuskarsa wali ya daini sannan sai ya shafi tafukan hannayensa to a jaza'ahu wannan ya isan masa eh saboda shi afarilla abinda afarilla ga taimama a in ka cire niyya to wannan shafan fuska da kuma tafin hannaye duk abinda ba su ba to ba wajibi ba ne na fatar an gane yawwa to shi yasa wasu malamai suka ce ma akan haka za a yi eh to amma su malikawa sun ga tafi akan cewa a'a za a shafi zira'i kuma za a yi bugun ƙasa na biyu eh to akwai abin da suke kira da mura'atul khilaf idan an yi sabani to har ko yaushe akan so mukallafi yayi abin da zai fita daga wannan sabanin na fatar an gane yawato madadin su ce idan ya takaita da bugu daya ya shafi fuska da shi da tafukan hannaye bai shafi zira'i ba taimama saba ta yi ba tunda akwai malaman da suka ce haka za a yi to sai suka ce babu komai to wannan ana kiransa da mura'atul khilaf an gane yawwa kuma wannan shi yafi dacewa da hadisai da suka zo kamar hadisin ammaru ibn yasir ta rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi kan wata bukata sai jaraba ta same shi babu ruwa kuma saboda haka sai tuna ayat taimama fatayamma musa idan tayyiba eh saboda haka sai ce to ai tunda ba ruwa kuma wanka aka ce ai to ai ƙasa sai ta tsaya madadin sai ya tube kawai ya kwanta ya ta birgin mawa ƙasa sai da jikin shi ya shafi ƙasa gaba ɗaya sai ya zo ya sallah da ya zo sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ai ba haka ake yi ba ai ya ishe ka kawai ka shafi ƙasa da tafuka hannayenka sai ka shafi fuskarka sai ka shafi wato bayan tafunan hannayenka shikenan eh to a ruwayan an ce bugu ɗaya annabi ya nuna masa a aikace kenan babin karantarwa haka kuma tafin hannu kawai ya shafa bai shafi zira'i ba yau to akwai wasu hadisai da ake kawowa waɗanda ke nuna bugu biyu ɗin da kuma shafan zira'i to duka malamai sun ce akwai magana akan ingancinsu eh shi yasa abin da ya fi takaitawa akan abin da ya zo a nassi a gane yawwa wannan shine ya fi eh hadisinsa yana cikin mutabakun alaihi ne ammaru ibn yasir to shine ya ce walawik ta sarrafi masu yadaihi alal ku'aini amma idan kuma ya taƙaitu akan shafan tafin hannu bai shafi zira'i ba wasalla kuma ya je sallah kuma shi yana bin malikiya to sai bayan ya yi sallah sai ya tuna ai bai shafi zira'i ba to a ada fil wakati sun ce akwai lokaci ya saki kuma bai bin malikiya shi kenan in bai bin malikiya shi kenan amma shi bugun gudan ya yi kawai dai da ya zo shafa to sai ya takaita iya tafin hannu an gane amma bai shafi zira'i ba saboda shafan zira'i ya fi ƙarfi a wurinsu sama ga bugu na biyu an gane yawa ya fi ƙarfi sama ga bugu na biyu shi yasa bugu na biyu ba a ce ga matsala ba amma shafan zira'i sai suka ce abin nan to shi ma dai wannan abin da yake daidai ba sai ya sake ba ko da da gangan yayi yau tun daga shi annabi babin karantarwa ya koyar da sahabi to ina mutum kuma a ce ai eh kaga ai bai ba ko yau to akwai wani kauli ma a malikiya wanda an ka ce a ba ma iya gwiwa zai tsaya ba sai ya kai har ga hammata wani kaulin ga ka faɗa sun ce ana ruwaitarsa daga ibn shahabin zuhuri to amma malamai da dama irin su al'imamun nawawi ya yi da'awar cewa zai yi wahala a ce magana ta tabbata gare shi haka shi ma ibn hazmin al-zahiri rahimahullah shi ma a littafinsa al-muhalla bil afar shi ma ya ce abin nan ibn shahabi na zuhuri shi kadai ya kadaitu da wannan daga cikin magabata ma'ana ba a samu wani daga cikin magabata wanda ya ce in ka zo taimama shafan hannu ka shafi hannunka har zuwa kafaɗa ko hammata ba saboda haka ba za a karbi magato an dai raddin wannan magana amma dai akwai ta a mazahaba akwai ta eh akwai ta a mazahaba san akwai alƙadi abdulwahab da littafin at-talqin ɗaya daga cikin littattafan mazhaba da aka rubuta na malikiya to sun kawo wannan irin su ta haƙiƙul mabani na almanufi sharhi ne akan risala sauran littattafai ne da aka rubuta to nan za mu kwana insha Allahu wani sati sai a tashi sabon fasli سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله